إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا بن دمغرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة فدو قوتنا ربيع الأول هجرة uku hudu ga wata rabia awal hijira shekara dubu to ha hudin hudin hudin bai bayar da zai dani hudu ga wata na rabia awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ana kwasa da jiran yana nan kwanan nan ba ga nan ba ko ran nan kwanan ya san kuwa sai da mutum shirin kuwa sai da mun kace ba ga nan kenan wanda ya dace da 20 ga wata na goma shekara 2020 matsala ta yan haka wata so da yawa bayan sabani ma ba kulawa da labarin wata ko da misali munan Nijar mafi yawa sai lokacin salloli ake magana shi amma sauran lokacin ya kowa ya hauna abin da ya ga dama ne tana irin wannan abin dole mai yake da masu da zahin wata irin kamar saudiya irin ta najeriya suna aiki da lokaci na kowane wata suna ba da labari kenan dole mai aiki da abin da masu da zahin insha Allah yau za mu yi darasi na 44 cikin littafin bulurul maram darasi na 44 insha Allah darasi da ya gabata muna cikin bayanin abin da ake karantawa a sallar juma'a ina shi ne ƙashen bayanin mako da yadda aka yi maganar saukin a sauƙaƙaƙin to sauƙaƙawa ce ba ta abin da ranka yi maka ba haka ƙoƙarin dacewa da abin da ya dace da sunna mun ji dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam shike magana a saukaka kuma mun ga irin abin da yake karantawa a sallar juma'a mun ji ruwaya ta karanta a suratul a'la da har ta kala hadisul gashiya irin su suratul juma'a da munafiqin wannan sune abin da yake karantawa kuma da maganar da aka yi ta tsawaita gajarta hudu ba ita ma dai gajartawar ba irin da kake ɗauka ba haka nan kurin mun ji dai iya karanta ƙafu a kota kusan kota juma'a bayan sauran muƙaddama da za a yi kuma a karanta ƙafu gaba ɗaya a kan mimbari wannan dai abinda makaranta a baya kuma da maganar mas'ala da take da saɓani a wajen nan wurarenmu na maganar nafila idan liman ya hutu ya hau mimbari in an zo a ce ba a nafila to mun ji dai ruwaya daga manzana sallallahu alaihi wasallam ruwaya da bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hai wani bawan Allah ya zamna yana hudubar kuma amma annabi mai umarni mai tambaya kai sallah yace a a ya tada shi tashi kai sallah raka'a biyu kaga kenan abin yana da muhimmancin gaske kuma yin huduba bai hana ayi wannan nafila ta wanda ya zo masallaci shigowa shi kenan na kawata suna da taitul masjid kenan kayan ka zamana ko da liman na hudu ba da wani ce maka ba a yi ce manzan Allah ya ce a yi ha an zamana ya ce a tashi a yi ta kiran ba wurin ra'ayi bane ba wurin hira bane ba tunda manzo Allah ya ce a tashi a yi ta kuma wannan bawan Allah ma wannan dalili ne annabi ya ce mu tashi yi ta yayi bayani gaban nan duk wanda ya zo masallaci a ranar juma'a kuma ya ƙara liman yana hudu ba ya yi sallah raka'a biyu kafin ya zanna wannan shine abin da muka ɗauka a darasi da ya gabata yau za mu tashi sha Allah hadisin zaid bin arqam radiyallahu ta'ala anhu wa an zaid bin arqam radiyallahu ta'ala anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يسلي فليسلي cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci idi kuma sallan idi sun maraka fil juma'a kuma yayi rangwame akan zawwa juma'a ita amma man sha'a an salli ba zai so ya zo a yi sallar ya sallar amma an dauke wajibi kuma ta ruwa cewa inna mujammi'una mu kina liman zai ai ba dauke juma'a ba sallaci za a iya yin ta amma zawwa ne ba dole ba wannan shine bayani na mas'alar kenan idan idi ya dace da juma'a an doke wajibcin juma'a kuma sai bayanan malamai kame cewa za a yi azhar kame cewa a'a duka ma juma'a sai an yi ta kame cewa azhar kin ma ba a yi gurin da asar za a yi kamar da yake ya tabbata daga Abdullah bin Zubair yana matsayin gwamna Amirul Mu'minin a garin Makka hakan ta wakana yana yana shugabanci da aka yi juma'a ta bai huto ba sai la'asar fitarwa ba sallar da yamma bayan juma'a bai ƙara wata sallah ba sai sallar la'asar har a tsabin abi raba cikin malaman tabi'ai malaman makka yake cewa wannan abin da ya yi ya ibn abbas yana kufa ya ba shi labari cewa ga abin da ya wakana ga abdullahi bin zubair ya zo an yi sallar idi da sahe bai huto ba a zuhur bai huto ba sallar la'asar kuran bai zo juma'a ba ya ce a saba sunna ibn abbas ya ce ya daidai da sunna abdullahi bin zubair wannan duka ruwayoyi cikin suna abi dawud albani tabbatar da ingancin ruwayoyi ko tabbatar wannan ruwayoyi na kenan kaji dai bangaren malamai kan mas'ala don kaji mutum ma ya ce bai yin a zaurakin ko jam'in gidan ga dalili wanda ya dogara kansu سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة رواه مسلم أبو هريرة كبار الأبان سوى من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا صلى أحدكم الجمعة إذا أنت ينكو يا صلى صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعة يصلى شركة أهل بينك nan tabbatar da nafila bayan juma'a illa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a gida sai da kuma samu sahabbai suna yi a masallacin amma bai magana ba kenan kana da dama ko a gidan ko a masallaci a masallacin shi dai akwai nafila bayan juma'a wata ruwa raka'a biyu annabi ke bayan bayan juma'a inda ko raka'a biyu ko bayan hudu kamar da yake ta kanta azhur ana raka'a biyu ana raka'a hudu bayan ta ko kina ita ma wannan kin juma'a haka ne sai wa an sa'ib bin yazid radiyallahu anhu anna muawiyah radiyallahu anhu qala lah idza sallaita al-jum'ata fala tasilha bi salah hatta tatakallam aw takhruj fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amarna bi dhalik alla nasila salatan bi salah hatta natakallam aw nakhruj rawa muslim wannan ruwa ta imam muslim abinda yake cikinta sai bin yazid ke cewa muawiya radiyallahu anhu ya ga mashi domin ya ganshi ne yana nafila a bayan juma'a kai tsaye tashi ya fara nafila shine muawiya yake ga mai cewa idza sallaita idza sallaita aljuma'a idan ka sallaci sallar juma'a fala tasilha bi salah kakka gama juma'a ka gama nafila ka da juma'a kakka kinan ka kawo nafila bayan kai sallar juma'a sai ta hatta ta takallam sai kayi magana da wani au takhruj ko ka huta daga masallaci ka dawo amma kai tsaye ka yi an shi ne ka liƙa kai tsaye bayan ka yi sallar juma'a ka kawo nafila ka dasa zana ya hana sai da mu'awiya ya ga sahibi wannan magana sai ki ga mai cewa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna bi zalik manzala ya mana umarni da yin haka kenan kan magama ta sai mun yi magana ko mun huta kenan ba a hada ta kai tsaye akwai cikin sunan abi dawo manzala ya cewa ayajiz ahadukum an yi taƙaddam a wai ta'akara wa an yi min awon shimali kan wannan magana cewa ta don mutum yin sallah nan ma'auya abin da ya wakana a juma'a amma wai ba juma'a ba ce ba kadai aka hana a dasa nafila kai tsaye banta dukkan masalla wannan a shi kuma shi ma'auyan a juma'a ne ya ga sa'ibi ya yi amma a yi magana da ya ba sa'ibi labari ta manzala ya mana umarni allah na sai sa'ibi salati kun sallace Allah nasu salatin bi sallah kan malika sallar sallah kenan fallar da na fila kai tsaye ya hana mu duka sallah ce kuma haka tun san Abi Dawud masala ce ko akan sallah idan ɗayan ku ya sallah a wuri na farilla yace yanzu zai kasa yin da gaba ko ya da ko ya baya ko dama ko hagu kan a ruwaya cikin sanan Abi Dawud abinda matsala ya ya samu hanya kan shi inda mutum ya na ya sallar farilla ya kare in zai kawo nafila to in ma ya gaba a wurin da ya salla ko ya sake wuri ya ja baya akan wurin da ya salla ko ya bangaren dama ko ya bangaren hagun shi dai kai tsaya a wurin da ya salla farilla ya dasa nafila kai tsaye ko salla mutane suka yi haka ka su kaba ya saba ma sunna yin haka kakka dasa nafila kai tsaye bayan farilla sai in ma wannan dama hagun gaba ko baya ko kayan magana da wani ko ka huta ka dawo amma kai tsaye ka kallika nafila da farilla ba a yi amma nan banda harko bayan farilla aka hana ba a yi nafila aka farilla ba bayan an kare farilla aka hana a kawo nafila a dasa kai tsaye iya bukatar magana ko canza wuri ko a wuta a dawo wannan magana kenan wannan dai lafazin na muawiya da sa'ib ruwa ta zai imam musulun wancan da muka yi bagana na annabi ya ce ka yi gaba ko baya dama ko hagun cikin sunan abi dawud ta nan bai kashi ba cikin sunan abi dawud ya inganta da mun kalmin ganta ba a ka'ida ce ya inganta sunan abi dawud ya inganta kuma wannan ruwa musulun ce an yi kare وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام tsarin da muke tahiya ko da yakan ya sami kuskure idan muna karanta hadisi a nan abinda ya kamata an mun zo hadisi aka ce bukhari ya musulmi ka ba bukatar sai na ce inganta amma wani ya kawo in ba manta ya kamata ya ko ne tambaye ni ma ko ban hodi ba me inganci wannan ruwa ya kamata ya modi ya idan ko bai inganta ba duk abin da ba wannan ba har ba musulun ba dan aka samu ingantacce aka samu bai inganta ba ke duk ruwa da muka kawo wadda bata wannan wuraren bata bukhari bata musulun tana bukatar a samu matsayinta imma a ce ya inganta ko bai inganta ba kenan a lokacin nan in a hannun hudu bin hudu ba ya kamata ne kana hudu idan mun hudu ba wani iya ta damu ne mai matsayin wannan ruwa da muka zo muka wuce ba bayanin komi a kanta kenan dole a yi bayani kuma idan mun gane ba ko ba gani ba sai in ƙarar bincike sati mai zuwa sai mu bayanin kansa insha Allah ba matsala kan shi kenan wannan haka ne inda ya kamata mu da karatun namu insha Allah sai wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala thumma ata al-jum'ata fa salla ma qaddara lah thumma ansata hatta yafruga al-imam min khutbati thumma yusalli ma'ahu غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى شنك التشوى من ذا صلى الله عليه وسلم يأتي من اغتسل ثم أتى الجمعة وندي وانكا kuma ya je juma'a da ya je fasalla ma kudira la ya sallaci abinda Allah ya kaddara shine ta ita ce nafila mutlaka a ranar juma'a idan mutum ya zo masallaci ba kayyade ta ba daga biyu zuwa abin da ka samu kura biyu hudu shidda takwas abin da kuma kana iya ta yi nafila kana da dama ko karatun qur'ani ko annabi sallallahu duka da azkar duk wanda kana iya doka ta kai ta yi har liman ya hutu to kenan nafila kana iya yin biyu biyu kurin kana yi ba tare ba da kayyadewa dan ta fa sallama qaddara lahu ya sallaci abin da aka kaddara mai sallata shi na kace shi aka ce ranar juma'a duk da mas'ala sananna ta hana nafila inda istiwa inda qa'imu zahira tsakiyar rana a hana nafila amma ranar juma'a an ce aikin sahabbai manzo Allah yana rayu sallallahu alaihi kuma da umarnin shi a sallaci abin da Allah kaddara ba a yi magana ba ta ranar juma'a sahabbai suna sallah a kowane lokaci suka so na haka kenan ita ranar juma'a wata matsala ce ta musamman ba matsala duk lokacin da inda ka zo masallaci kun kana aita nafila har Allah saliman ya huto in ma karatun Qur'ani in ma sallar dai abinda ka dama dama kana iya yi har liman ya huto yace bayan ka zo juma'a ka sallaci abinda Allah ya kaddara thumma ansata sai kai shuru kenan ka shurari hudu ba ta liman hatta ya furubar imam min khutbati hal liman ya kare hudu ba sun mai salli ma'ahu aka yi salla tare da kai to wanda ya samu wani abin da aka jero ghafira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra an gafarta mishi abin da yayi na kurakure tsakanin wannan juma'a da yayi da wata juma'a mai zuwa kwana bakwai ko kwana bakwai ko bayan kwana bakwai wa fadl thalath ayyamin da ƙarin kwana uku ɗan gyara na kwana uku kwana goma kenan ya sha ɗaya haɓa malama da sai ga bakwai ga uku ga ɗaya goma ce wannan ruwa ce ta imam musulun kenan nan ba mu ganin cewa ya tabbata wannan da kenan ya ba mu damar ranar juma'a kuran lokaci ne na magana ta sallah da nafiloli da azkar wanda akwai mas'ala da malamai ke magana kanta a yau ta maganar yin wa'azi ka hilimin yahudu akan samu wasu magabata sukan ga ana iya yi to amma babu wata ruwaya tabbatatta daga manzan azaban da manzan laiba da dama ko yake yi illa wasu maganganu an samu wani wani lokaci wani sahabi ya kan yi ɗan faɗakarwa wani abin ya gito amma a ce ƙa'ida ranar juma'a sai an zo wani ya zo ya yi wa'azi tukun liman ya zo ba zai ya saba ma suna ta manzan Allah ba Allah ba haka zamanin shi gaskiyar magana har ma ɗan madogara da wasu suke yi cewa ana fasara hudu ba ne ka liman ya zo to me zana shi liman ya fasara ki ina tan lokacin farko farkon zawa abin yin wannan larabawan saudiya sun haza wani jirgin nan sai su ga wani ya zo ya ƙare ya sa tsira a sallah ya sauka sai su ga liman sai wani ya ke yawan liman biyu ne gari ko ne liman mai hudu ba daban mai wadda suka ce ya aka yaka a yana fasara ne ta abin da za a yi tati da ya wuce ko abin da za a ce wa mai sa shi liman ya fasara mu shi ma shi ma ba ya shi makansa ba ya musu fasara mu duk ba kai wahala ne kenan gaskiyar magana abin da aka ce wani abu daban ya taso a zo a yi bayani shi ne ke da madogara an samu wasu sun tabbatar da haka na amma ya zama to ka'ida da muke a wasu wurare kudin akwai mai wa'azin hausa kayi liman ya zo ya kare bayani kuma liman ya zo ya yi larabci ko ya nashi ko da larabcin da hausa ne ya saba ma suna ta ma'amman zala ba a sabai bisa haka na aikin su kullum liman liman ne in hadda wannan darura da ake magana kanta ta rashin ganewa shi mai hudu ba da ya yi bayani shi limamin ya yi bayani shi ne gaskiya ya yi duka wasu maganin mutane da kawo ra'ayi a tawaye wata da hankalin mutane ko ya tabbatar dai da wannan wa'azin na kahin liman ya zo ya mai shi da ta madogara kama albani ramul ya sashi ma cikin layin bidiyoyi ya sashi cikin layin bidiyoyi haka cikin manayin shari'a ya kawo ruwa na salama annabi ya hana halaka ya hana halaka ta ilimi a ranar juma'a to me hukuncin wazi da yake a takaice dai gaskiyar magana kurin a yi bayani ga mutane abinda suke ji limamin ya yi wannan magana raba mai hudu ba daban mai hudu ba ta hausa daban mai talarabci daban ko masu wa'azi biyu wani ma iya kawo hujja cikin hujjoji ubay ibn wannan wannan abdullah bin abdullah bin ubay sallallahu shugaban manhaukai to ya tashi yawa annabi kirari to ga mun ake wake mun manhauki daga cikin shi ba wai wannan shi ne da kawo suke kawo ya yi haka nan a takaice wannan da yake nan kun abin da ya zama ba wani saɓani kuma ba mu cewa kayi lahi kuma daidai da sunna ne kurin a yi wa'azi a yi bayani ga mutane abin suke ci kurin sai wa anhu wata ruwaya kuma abinda kama albanin mola ke ƙara bayani albanin mola ya ce kullum haka bar suna ta matsala kaga ce a juma'a an shar'anta mutane ranar juma'a a zo da wuri mai karatun ƙur'ani na karatun ƙur'ani mai sallah iya sallah shin dan Allah idan ana wannan wa'azin hankalin gabe rabuwa a hili kaga ce ya rushe ta sunna mai ƙashi kuma duk mai hankali ya san cewa idan kana sallah ana wa'azi hankalinka ya jawo ɓangare guda kenan a wannan wurin amma ka ga mai nafila ya nafila shi shi ke zai kayan shi mai katin ƙwararri da katin ƙwararri shi har liman yanzu mai ta sha'awar salati yawa adam salati kowa iya yi bada cikin cikin nutsuwa shuru ko ya kayan shi amma da kashi ko azi to wallah ba ba ba san nutsuwa kowa kana jan kana jan kana shi to da wani abu da banka kawo sai ka samu matsala sai kullun aka kawo na gukurin sai ka samu matsala in saba sunna kowa san muhimmancin nafiloli ranar juma'a da azkar sai sauransu amma da an zo na wani wazin ba ku bai sai ana yi ilimin mutu ya tsida haka a sunanta ana karatu ana sallah hutuwar liman ya tsida kuma ya jira liman haka ne ka'ida gaske magana sai wa anhu wata ruwa ta abu huraira radiyallahu anhu ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ذكر يوم الجمعة فقال في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه cikin wannan ruwaya ina ga sati da gabata mun karanta wadda Imam Nasa'i ya rubuto doguwa wadda a ciki akwai wannan mas'alar wadda shi wannan da shi Abu Huraira yayi mu'arada ga Abdullah Salam da abdullahi bin salam ya ce ya san wannan sallah ya san da ita ma cikin at-taura na maganar cewa ana samun ta a sa'al karshe ta wurin juma'a da Abu Huraira ya kawa ya kawa ya kawa shi wannan ya kace ya kama wannan ya kama Abdullahi bin salam hujja cewa ai ka ta zuwan sa ai an hana an hana ju an hana sallah ya kawo magana annabi ya ce sai abulama sallallahu alaihi annabi ya ce ba wani dan ya jiran sallah sallah ta cikin sallah yake a takaice dai kenan wannan jiran sallah shi ma sallah ne kuma wannan sa'a ana samun ta a bayan da makamantan sati da kunnan cha fi sa'atun cha annabi ya ambaci wunin juma'a yace fi sa'atun a wunin juma'a akwai wata sa'a la yuwafiqu abdu muslim ba wani bawa musulmi da zai daidai ya dace da wannan sallah da wannan sa'a ta juma'a ko qa'imu salliya yana sallah da Allah iya roƙon Allah azza wa jalla shay'an riki Allah wani abu illa tahu illa tahu yau sai Allah ya bashi wannan abu wannan kaga ba kayyade ba wurin a cikin bayanin kayyadewa ne da muka yi mangaro da yawa muka san kai 40 ma a ina ki samun ta liman ya wuto bayan a maganar da yawa malamai suka ambata mata a cikin maganganun wadda ta yi magana kari a kanta wannan ta sa'al karshe ta ranar juma kayan faɗa a rana samanin bayanin da yake so maka ƙarshen magana shayi a sha biyar biyu kalliluwa duk da a cikin sa'a karshe ce amma sa'a ce yar kaɗan kenan ba kamar kaɗauka kamar awa guda wa minti sassan a cikin awon ma lokacin kaɗan ne kenan ka ɗauki ƙwarai awon kuma so a cikin iyawa za a samu ɗan lokacin da wata ila kaɗan ce sa'a sai wata sa'a ce ila kaɗan amma a wancan bayanin komin kaɗan kin da dai ana samun ta a ƙarshen wunin juma'a abinda ya ƙari kenan yan irin wani wuri da ake ambata me yasa bukatun shi duka yake ta yi duka wuraren ka ta yi haka saman dace ya kuma tunda kowane dai wurin addu'a ne wurin addu'a ya kai sai ko addu'o'inka wannan shine magana ta sa'a ta ranar juma'a wadda a nan bai ambaci ba wurin a can katin ta je gabata ne cikin sun nisa'i sauran wurare aka ambaci na wurin da ya yi wurin da ya yi magana a kan shi shi ne sa a ƙashe ta wani juma ya ce wa fi ruwa ta musulun a wata ruwa da imam musulun ya ruto ya ce wa yi sa'atun hafifa cikin ta annabi ya ita ya ishara yi kalliluwa ishara da da hannun shi kamar ka tsaye kadan ce haka to nan kuma ruwa musulun ya ce sa'a ce gajera mala'ar kaɗan sa'a ce kaɗan sai wa an abi wa an abi burda an abihi radiyallahu anhu ma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول tun da magana ce ta wannan sa'a da yake samun ta ranar juma'a wuraren da aka samu saɓani kanta a wannan ruwaya ya ce ya ji manzan Allah sallallahu iya cewa hiya ma bayan an ya jalisa da imam ila an tukuta sala rawan musulun wa rajja hadarar kutani annahu min ƙaula abi burda wa fi hadith abdullahi bin salam inda ibn majah abinda yake wannan ruwaya cewa abu burda ke cewa ya ji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita wannan sa'a hiya ma bayan an yajlisa al-imam ila an tuqda sala ana samun ta zaman liman akan minbari da ya fito daga wannan zama tana nan har ya zuwa a ƙare sallah kaga nan magana ƙarshen sa'a babu shi ko kun ba magana kaɗan kaga za a yi hudu ba a ƙari a yi sallah a ƙari wanzu shi za a ce akwai saɓani da yawa illa wancan kin ne na sa'a ƙarshe ya kari amma nan ruwa ce ta musulun dal kutini ya ce wannan hadisi shi ya inkarin ma cewa ba marfu'i ba ne ba kenan hadisi ne mawkufi zuwa ga abubuwar a wannan ruwaya haka shi ya rinjayar da shi wa an jabir ruwayar jabir wajen abu dawud da imamun nasa'i annaha ma baina salatul asari wa ghurubi shams wanda ta dan dai kusa da can ma tun daga bayan la'asar tana nan tsakanin la'asar da fadawar rana wanda ta yi kusa da abin da muka yi bayani wancan darasi da wuce na sa'al karshe a wurin juma'a amma na ya bata fadi ya ce tun daga la'asar har ya zuwa fadawar rana sai yake ce wani wa bayan magana hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar ke militari yake cewa wa qad ikhtalafa fiha ala akthar min 40 qawlan amalatu fi sharh bukhari yace wannan magana ta sa'al lokacin amsar wannan addu'a ta wunin juma'a akwai maganganu wajen sama da magana arba'in yace na yi shibtata ya kasa can cikin sharin bukari da cikin fatar bari a ciki ya yi shibtata kawai ta kenan a ciki ya kawo wuraren duka duwa shirin fatar bari ya kawo magana duka wuraren da aka ambato har arba'in kin da wajen daya daidai kasu وعن جابر رضي الله عنه قال مدت السنة أن في كل أربعين فساعدا الجمعة أنا أبن ديكي سيكاو عدد دا أكي سام الجمعة daga mutum nawa ne ake samun juma'a ya ce sunna ta gabata cikin dukkan mutum arba'in za a samu juma'a zuwa sama da arba'in daga arba'in abin ke nan ƙasa ke nan babu ke babu ita ke ƙasa da arba'in wannan iya cikin mazhabata yana ga shafi'iya wanda su imam ahmad suna kawo magana sai da mutum arba'in ko sama da haka za a yi juma'a shi kuma karanta ta imam malik malakawa sha biyu amma kuma maganganu da suke mahi ƙarfi kan maganar babu wata hujja hadisi ingantacce da ya kayyade cewa juma'a sai mutum kaza koren abin da ke da magana inda an kira shi jama'a ke sun daga uku ta kama aka yi juma'a ta samu daya ya yi hudu ba biyu su shurara koren aka yi juma'a ta yi da kan ci suke suna na abu malik sun sirisa ba zai gaban gano kan masala hujjoji ka gaba wata hujja madogara wata ce babu juma sai mutum kaza ruwayoyin ne ba su da inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bari aka hujja akan su wa an samura ta bin jundub kenan nan duk inda kuke na jama'a kuka hadu ɗaya hudu ba aka aka shurara aka yi sallah raka'a biyu ta juma'a da kuma kuma juma'a ta yi illa abinda ake magana wajibinta ne aka ɗauke ga wasu za mu ga a gaban insha Allah wa an samarta bin jundub kende wannan ruwaya ba ta da inganci shi ma ka maka hili karara yace rawahu za ku dani ce bi sanadin da'if dan ba ka hujja da shi so masu tayana ake da fadin hadisin a farala ne ba kan kan hujja ne ibada ba kende ba a dogara da wannan hadisi wajen cewa sai sun kai mutum 40 wa an samarta bin jundub anna annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake cewa كان يستغفر من المؤمنات في كل جمعة رواه بزاد بإسناد لين abin da yake ruwaya ce annabi yana neman gafara ga mummunai maza da mata cikin dukkan juma'a illa ruwaya tana da rauni wa an jabir bin samura annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana fil khutbati yaqra'u yaqra'u ayati min alquran yudhakkiru an-nasa rawahu abu daud wa asalu fi muslim jabir kibar labari cewa sun samura annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a hudubar shi ta juma'a ya qara'u ayatin min alquran iya karanta ayoyi na alquran yuzakkiru nasa yana wa mutane galgadi da ayoyi wannan baya mun iya karanta kaf dan kaka doka wai sai kafa gaba daya wani abin da yake yawan yi ne iya yawan karanta kaf amma ganin cewa yake karanta wasu ayoyi na alkur'ani yayi wa'azi da su kura magana kenan kana ya karanta ayoyi na alkur'ani ya zamanto dan galgadi da wayannan ayoyi ga mutane ita wannan ruwa ta Abu Dawud kuma asalin magana wata kun sai musulmi inda mun dai ya tabbata tabbas wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك ومرأة وسبي ومريض wannan shi ne abinda yake ruwayar cewa ɗalibin shabi ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce aljuma'atu haqqun wajib juma'a wani haƙƙi ne na dole wanda ya hau kowane musulmi a cikin jama'a kuma ba kai ɗaya ba illa arba'atan mutum hudu ne aka ware wanda juma'a ba ta zama wajibi a kansa ba shi ne mamaluk bawa wa mar'atun da mace wa sabiyun da yaro da bai balaga ba ƙaramin yaro kenan wa maritun da mara lahiya wannan juma'a ba ta zama wajibi kansa amma idan bawa ya je iya da juma'a amma ba dole ba ce idan mace ta je juma'a tana da juma'a amma ba dole ba ce yaro ya je juma'a iya da juma'a amma ba dole ba ce haka mara lahiya ya dage ya je juma'a iya da juma'a ba dole ba ce wannan da yanzu mun ji mun ware mutum hudu wannan kusan kowa san da ayyana haka nan juma'a ba ta zama wajibi kansa ba amma in suka je ta yi sai ya ce rahu abu dawud wa qal lam yasma tariq min nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan iya ga kamar akwai kenan in kita a cikin maganar amma dai gaskiya magana malamai sun hanyoyin hadisin yana da madogara kwara na tabbatar da wannan hukunci cewa sai wannan haka aka yi hakim min ruwayat tariq al-muzakur an abi musa wa tarwaya kuma dai kuma me ne sai da an samu hadisin da an samu kenan wasa da kin zuwa ga nasar zuwa ga abu musul ashari hadisin da bai matsala ya tabbata kwal na cewa juma bata hau ba bawa da mace da yaro da mara lahiya wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawa ya ce laisa ala musafirin juma'a ibn umar kibar labarin cewa annabi sallallahu alaihi ya ce babu juma'a ga wanda yake mai bulaguro shi wannan ruwaya duk da anan ya ce rawar tabarani bisan da ifa amma kama albani mawala ya yi bayanai kan hanyar hadisin yana hanyoyi wanda hadisin ya tabbata na babu juma'a ga dan bulaguro ruwa ta tabbata ko da ana ya kashi da sanar da rifi sai da mahukumcin ya tabbata a wata hanya hadisin sahihi ne a wata hanya kurum eh iya da ma'ana kyakkyawa kuma kan kenan an bulaguro shi ma bata haushi ba amma in yayi tai kenan ba daura dan bulaguro juma'a eh me yake ta sai wa ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا نعم abin da ke bala ibn mas'ud cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan stawa ala minbar idan ya daidaita akan minbari istaqbalnahu biwujuhina muna fuskanto shi da fuskokin mu ina haka ake kewaye kowa ya fuskanto annabi haka ake kewaye shi kowa ya kallon shi kowa shi kenan nan ba gaba sai kalla ba kamar ya salla yau ayi limin yana ko ne ya canko ba tan zai kalla ba sai kallo imam haka suke kallo shi duk da nan ya kawo rawu turmuzi bisan da'if amma hadisin yana da hanyoyi a taliban ya kashi cikin sulas sayya kashi tashi ya tabbatar ruwaya ta tabbata ya kashi cikin sulas sayya na shalbani na mawala kenan abin da ke sunna an zo juma'a duk inda kake kun ka kalli liman ko da kana kawon gaba to kaka kalli kibla kaman kana sallah ka juyo kalli liman wannan shi cika magana mas'alar da wasu ke kaman abu ne na abu na gyara sahu kayan sallah a zo ana jin hudu ba sai an gyara sahu sak ba haka wake magabata anan ba a sahu ya bayan kare hudu ba ba gyara sahu na sha kuma lokaci aka tarjima kan abin nan lokaci kayan dai Allah sa na da ka zo kaman abin zama dole ga zama rigima makon a ce dole yayin sahu an gyara kayan mu da kayan sallah sai sai saba sunna da ba haka suke an kare kuma ke watsa yakon ta ko a gyara dan har lokacin da aka yawa su Usman su Umar suka sa wasu masu zuwa cikin suna bin layi layi san ba magana sahu an sa an kare ko ba ba a hudu ba ko da wasu a abu da muke ko abu da muke ba haka suna ce ba akwai wani kala ba a gari kaza ana yi wa ana ana hudu ba ana gyara sahuwa ko kayan hannuwa ce kawai kusa hukun gyara sak su kone shi kone shi kone shi kone a kowa ku taru ko an kare annabi wuri fito ji haka ake kallo liman to wannan da yake na abin da yi kallon liman kana kallon abin da yake shi ne abin da yake sunna kuma wannan ruwaya tana da hanya kyakkyawa a taliban ya inganta da ruwaya cikin sa sanin shi bayan ya ce ma tana ya mace wala hu shahidu min hadith bara abin inda hu ibn muzaima shi ma ka tadisin ya da shahid a wajen ibn khuzaima daga bara bin azib cewa daga hadis labin ya tabbata kurin na kallon mai huduba a ranar juma'a ana huduba damar da yake baya damar ya kallon liman a matsala wanda suke sakon gaba ne sai ka fita iya kallon iya kallon kibla kamar iya kenan kallon liman ake sai wa an hakan bin hazan radiyallahu anhu qal شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على ala asan alƙaus na abin da yake ba labari cewa hakan bin hazan cewa mahalarci juma'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya dogara akan sanda ko baka baka ta wannan itan baka ko itan kibiya ko ɗayan biyu dai ya dogara da shi wannan shine madogara ta rike sanda a kan mimbari ko ana hudu ba duk da kamar ibn qayyim ne rahimahullah yana bayanin cewa ba a samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi mimbari yana dogara akan hukumar sanda to wasu kan ce tunda ya tabbata da manzo Allah yayi an samu yayi wata sunna ce daban duk da ba dole bace ba amma sunnan ta kun babu ba sa abin da yana ko ne zo ya hada ce ba yi da haka kenan wanda ya rike sanda ba a yi ba tashi sai aka da yawa cikin malaman sunna mai na duniya kuma suna rike sandal wasu kuma ba sa rikewa haka ne ba ban aibantawa bane ba ga wanda yayi ko wanda bai yi ba dan ya rike sanda illa mu anan matsalar sandar ce anan wata tarwata ce an aka maka rawanin liman ya baka sanda ta sarki ke rawan sanda da an ganta an san shine ta zama to wata wata garanti amma ta wani matsayi da mun sanda ita ce ita ce limanci har ma an aka ce a wani akwai wurare mu na al'adunmu idan akwai babban liman kai sanda kai kwantar da ta ba daga lisan da liman ba bayyana dan mun ga wani anan wannan wannan sai shi ma liman ne na wata unguwa iman wani babban ya je ya daga sai buhari wani gami tashi kaɓe karyata eh ɓaya ku ana ta yi shi kuma ce an yi tattali mazana ba ba ta kowa sanda ce shi ne limancin wani kuma da yawo ayi sai ya amshi sanda ko ya ka amshi sanda ke amshi limanci to mu wannan sanda take da wata ma'ana daban eh amma gaskiya cewa ba wani sharadi kanta an yi ba wani aibu aibanta mutum gaskiya tun da ya tabbata ta hanya daban wannan kuma rashin tabbata abin shi za kenan wasu na yi wasu ba sa yi na rike sandar kuma lokaci takan taimakawa shi liman wajen saukin gajiya ko wanda yake balle an kai rauni mutum aka yi rauni tana taimakawa mai rauni wajen bai saukin gajiya tana da fa'ida da kanta zambai da tijaba tana da fa'ida lokaci wajen rike ta tana ragewa mutum saukin gajiya da zai mun kare wannan mas'ala ta baban juma'a sai sabon babi babu salatul khawf baban maganar sallah ta halin tsoro kuna gudun za a kawo muku hari ku je gaba ɗaya ku dunkula sai ku yi sujida su hau ku gaba ɗaya wannan shine halin tsoro asali ma ta shar'anta ne a nan sallallahu iya cikin wani bulagoro na wani yaƙi bakan gaba sun zagaye su ana an yi mana an hangin juna arsa da za yi sai suke ce ku bar su ai akwai lokacin wannan sallar ta in yayi in mi ake sallah daga sun duka ya jama'a su gub daya haka suka shirya wa musulmi kuran Allah sakwa da wahayi aka ba annabi umarnin yin sallar tsoro shikenan aka samu gan abu kenan ita kuma tana da ta dace da abakan abakan gabal da halin da ake ciki za a yi ta yanzu za mu ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu sallolin shi na a halin tsoro kuma amma ina fata za a kiyaye da kyau da ya kamata an mun zo darasi na gaba mu yi ta aikace a yi sahu yadda ake yin sahun biyu da a yi wasu jama'an su je su dawo yadda dai aka yi ta a nan mu riƙe abin da aka yi a nan kowa riƙe allah kai musatin sama sha'allahu sai mu yi ta aikace sha'allahu eh yanzu kenan dan ka zo ka zan bami sai muke so kenan mutum ya rike abin da aka yi ka zo ka zan bami a barka kenan idan kowa ya rike yanda ake yin sai ya mutum zamu iri kaza kenan kowa iya da masaniya ya san yanda ake yin ta eh ka barka baya eh ka duka kai ka tashi yanzu kenan ga sifa ta farko da zamu karanta a wannan hadisi عن سالم بن خوات رضي الله عنه أمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاء يوم ذات الرقاء ثلاثة الخوف وأن رواية وأن أكا يدسوني أفرق النات أن ذات الرقاء وأن يكن لأكج يا يا أكا يتأونا رانا يشي أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجه العدو biyu aka rabu a wannan sallah wasu suka zo suka yi sallah bayan nan sallar salama wasu jama'a suka yi kallon suke tsare abokan gaba wasu na sallah fasalla billazi na ma'au raka'a yan farko ya yi sallah raka'a guda da su tawaga farko wanda yake tare da su da ya ruku'i ya taso ya je sujada biyu ya taso ثم ثبت قائما سيزي واتموا لانفسهم sai su wanda suke tare da shi bayar kare su ba sai suka tashi sai suka ciko sauran sallarsu annabi iya tsaye sallama liman iya tsaye suka ciko raka'arsu ta biyu su mansarafu suka juya fasafu da suka sahu suna suka tsayake suka koma su ne 'yan gadin abokan gaba waje a ta'ifatul ukura sai ƙungiyar ɗaya kuma wadda da ba ta zo ba ko ta 'yan gadin farko su yi suka zo bayan shi fasalla bihimin raka'a ya salla raka'a guda da su tashi da bice alatibar ƙeta wata mai saura sun masabata jalisan ya zamana a zamne iya tafiya iya tsarfin shi wa'annan na biyu wa atammu li anfusihim su ma suka ciko sallasu suka ciko rakas ta biyu sun masallama bihim ya sallama assalamu alaikum ya salamce da su kenan kaga yanzu kowa ya salla raka biyu kowa ya raka daya da da liman wannan ruwaya bukhari ya kasa muslim ya kawata yace wa hadha lafuz muslim wannan lafuz da muka imam muslim ne kawo kafin fil ma'rifa ibn manda an salim ibn khawat an abihi ne ko salim ibn khawat kin da aka ruwaya shigo daga baban shi ne wannan bai canza komai da kai wanzu dai wannan sifa guda kun ji ko kenan za a za a rabu gida biyu jama'al horko su yi sallah raka'a guda da lima in lima ya tashi tsaye raka'a ta biyu sai tsaye su ya su ci ko raka'a ta biyu su ƙarfi sallama su tashi tsaye su tsaye su gadi sai wancan suka gadin farko sai su zo liman ya sallah raka'a ta biyu da su in ya raka'a biyu ya zamna su ya su tashi sai su ka raka'a su ta biyu su zamna sai liman ya salamu alaikum su wannan siffa guda cikin sifofin sallah halin tsoro وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا فصاففناه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين متفق عليه لفظ البخاري wannan iri guda ce da waccan labarin ne daban can da salim na kawai na kulka bin umar ne ko ya bar labarin wancan labarin na wata sallah na wata labarin guda ne don me yake cewa anan mun je wani yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen najd wajen haka da za ta rika ta wajen kinni fawazaina al'adu muka huskanci abukan gaba ga mu ga su fasafafana muka kenan sahu garman ga mu ga su kenan muna fuskantar juna mu da su فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالنبي النبي يتاشي يمنا صلى فقامت طائفه ما wata jama'a a cikin mu ta tashi ta sallah tare da shi wa aqala ta'ifatu al-adu wata jama'a a cikin mu suka je wajen abakan gaba ko wa raka'a bi mamma awir ya ruku'i da wanda suka tada shi na farko wa sajda sajdatayn ya sajda sujada guda biyu ne maka bayan abin da akai ya sujada guda biyu kenan da wanda suka tada da shi sun mansarafu sai suka juya wa'annan yan farko anan bai ka ba sun cika raka'a su guda anan magana ke mamman tsanar ta kun ta da suka yi aka raka'a da su ya suka tafi kenan aka kuma ana zana abun akwai bambanci nan raka'a da suka yi suka tafi ba su suka tafi su ba sai suka tafi wajen wa'incan na farko wa'incan sai suka zo kuma su ma faraka'a bi maraka'a yayi raka'a guda da su ya sujada guda biyu nan kura aka tsaya babu labarin yaya suka yi dawo suka a can suka cika za shi ake ake gaba su da wancan magana kenan sun cika ko ba hudu ba nan kuma ya sallama da yan biyu anan ba ka magana ba ba ka ba sun je sun je sun cika kan su kun da an kawo ya saka yi su kurin to amma wancan hadisi na farko ya yi bayani a hili na maganar na cikowar kuma da ya yi sallama da tawaga ta biyu wannan ruwaya bukhari ya kawo muslim ya kawo lafazin na bukhari ne wa an jabir radiyallahu anhu qal shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawf fasaffafna saffain nan kuma gaba daya aka rabu aka sahu biyu duka jama'a yace saffun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala adu bainana wa bainal qibla muna kallon abu kasa gaban abu kan gaban aka sau biyu kun sa ta gaba nan wani hali ne daga sa gaban ya ce fakabbaran na biyu sallallahu alaihi wasallam wa kabbar na jami'a wadanda kabbara ta harama muka duka baka kabbara gaba da allahu akaba duka sauran biyu suma raka'a wa raka'a na jami'a ya yi ruku'i duka muka yi ruku'i gaba da aka ruku'i sahun ɗaya da na biyu suma rafa'a ra'asahu min ruku'i da ya kuma ya dago kashi daga ruku'i wa rafa'ana jami'an duka muka dago kanmu kuma sun manhajar da sujud sai sun kuya yin sujada wa saffin ladiyari da sahu wanda ke bayan shi kai tsaye wa aqama saffin mu'akhir sai sahu na baya sai tsaya na harfi na har'adu iya kana bakan gaba iya gadi an yi rukui gaba da yan taso sahun gaba su aka ji sujudarsu sahun baya suna gadi falamma qada sujuda da ya kare sujada kama safin da zai yi sai saun da yake bayan shi sai ya taso me aka yi ga sha gaba fa zakara ya cacayi fa zakara alhadis ya ambata sauran hadisi ga bayanin su kara kama yi ne wa fi ruwaya summa sajada wa sajada ma'ahu saful awwal yayi sujada sahun warko suka yi sujada tare da shi falon maƙamu da suka taso 'yan sahun warko sajada safin sani sai sahu na biyu sai suka sujada su suna inda suke suka yi sujada su wa zakara misalau ya amince da irin abin da ya gabata wa fi a wakirin ƙarshen shi dai sun musallaman nabi sallallahu alaihi wasallam wasallamna jami'an annabi dai ƙarshe sallama mu duka muka yi sallama gaba daya nan akwai ruwan bika ba da aka yi sahun biyu da ya aka yi rukui gaba daya aka taso gaba daya da ya je sujada da 'yan sahun gaba sujada guda biyu aka taso 'yan sahun baya suka suka suka taso sujada suka suka sujada suka taso da suka taso sai suka shiga gaba sahun gaba aka yi canza wuri su aka shi ma da kan sai ‘yan baya suka komo gaba dana mai kaba mun ganda cikin alwaji sai ‘yan sauran baya suka komo sauran gaba kuma suma kuma suma da aka zo aka yi ruku'i gaba daya da aka taso suma a nan ‘yan sauran baya suka gadi ‘yan gaba aka ji aka sujada su suka sujada guda biyu suka zamna sai sauran baya suma takwas suka kata su aka zamna aka sallama guda gaba daya haka abin ya wakana mun zo an bayan sha Allah sai ya ce wali abi daud an abi ayyash az-zurqi mithluhu wa zad sunan abi daud kawo na ruwaya ban imam muslim amma a can yayi bayani wannan sallah da aka yi sahu biyu ayata usfan usfan wuri ne sananne ana kilo 40 ne daga maka madina ne da wani abu a can dai abin ya wakana walin nasa'i min wajhin akhar يقولون من من أربعين سنة شين سكت جاوا يوم قصر أنا بيجي هذا صلى وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شين سنة سعي أما تتعني دبان رواية تازو أتم أبن ديزو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ركع بيكم وتهنى أنت دبان دبان أنت مقول يا صلى ركع بي زنقر دسابش ركع بي أكيد أمركو ثم سلم يسلم suka tashi suka tahi suka yi gadi sun masalla bi akharin raka'atayn su ma sun suka ban suka zo aka salla raka'a kenan ko raka'a biyu sun zama kuma su kuma sallama sun sallama sallama ko ce kenan raka'a biyu ai sallama wannan su tayi raka'a biyu sallama kaga nan tayi sun ba ta wahala wannan da waya a barka eh wa mithluhu li abi daud an abi bakara irin wannan ruwaya cikin sunan abi daud amma daga abu bakara yace wa an huzaifa kenan ruwa ta zo banda daga abi a yashi gaban daga jabir ta zo daga abubakara irin wannan sallah a yi raka abi da wannan su salamce a yi raka abi da wannan sallah ko a salama ko ne ya tabbata wa an huzai wani akasin hali yake kama zuwa a kwan halin da bai wa gaba daya rabo biyu ma bata yi wa wata ma ana ana gudu za a yi ta eh ana gudu za a yi ta ana ana ana ana halbar za a yi ta yanzu na duki ke ne sharafan ba kukan jirgi doki zai na za a yaƙi dokin su fara yaƙi dokin doki biya yaƙi siya su a zamani da biya yaƙi ya yi da yaƙi shi ya yi amma ya zama magana doki yanzu don maza da mace suka mai tsamin ya masu kuma da kilo dubu suna akwai makami da kilo dubu za a je matsabata suna cikin ɗaki suna harbar makami suna ɗaki a ƙasan ƙasan ƙasa ɗaki macen ƙasan ƙasa yake an danna makami ya zuwa kilo dubu biyu ya je waɗa ya yaki masaurata ba ya yakin huda da haka suka suka gara musu yabi da baka an Allah sai musu yakin gaba gaba musu yakin gaba gaba musu urata ne musu yakin gaba gaba sai ko an duk duk kai duk kai gaba to ran da gaba gaba da kaga garin su gaji ba an tawaye sun gagare su ko ina ko ina a ina suka tsara a ina suka tsara tawaye dan daga tawaye sai kaga kullu ne sai shiga goma ne da ta kaga an da tawaye an kai tawaye sojin Amurka ko ne ko ne orange yanzu ka saba wanzu ka sa kullum ka sha wasu ka sa su a ce a tare zaman lafiya an sulu ya kare an kashe da kashe an kashe da kashe ta abin sa a ce an sulu shike haka tsayi sun ka sha wasu kwasa dole ka an ce an yaki an kashe an tawaye an zamna gaba daya an kare ana gari bisu ne gaba dukkan gaba sai bisu su ce yaki da gaba da gaba bisu ne wannan baba ake wannan yana daga nesa ta hau daga jirgi an sako muka mukami yayin da gidan tulu dubu a ko muku sai huzaifa radiyallahu anhu ke bada labarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla salat al-khawf bi haula ya raka wa bi haula raka wala mai kudu kaji mata san ma zuwa ta hali raka da yake gaba daya a zuwa su raka daya sai su wanda su kada kada su ba wanda ya rama kuma kun an kare eh su tsoro tsoro ba ali ne ko ali yake shiga sai sallar da yaji ta raka daya yake da kowa kuma ta ba wanda ya rama ta bi wanda ta wala mai kudu kuma ruwa ta inganta kira ya dace da halin da aka shirkura daga ha ana gudu zuwa ita wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawf rak'atun ala ay wajhin kan kaje matsala kuma ibn umar yace manzo Allah manzo Allah yace wai sallar tsoro raka'a da yace ko hali to hadisi ruwa bata inganta ba shi ma ta rawa ba za da sanadin da'ifin bai inganta ruwa yace wanga annabi yayi iri ba ba ka dai ba wa anhu marfu' wata ruwaya hadisi ne marfu'i abinda shi ma da yake din dan wanda ne yace laysa fi zalat al-khawf sahun akhrajahu dar qutb isnad shi ma da bisa mai kanta ba sai babu muntuwa cikin ta din da aka yi dai ne amma duk mai kanta ba sai wala ba kuma na ganin lokacin kamata lokacin da mu yazo kuma zo kashan karatun Allah kai marana to kenan sai mai aikata insha Allah اللهم صل على محمد كل دي بدك يزو نوينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yeah.